Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Abul Fituwas Production Kaduna ke gabatar maka da karatun fassarar diwanin Maulanmu Sheikh Ibrahim Inyas radiyallahu ta'ala anhu wanda Maulanmu Sheikh Ibrahim Mansur Imam Kaduna ya fassara. Ga masu neman wannan karatu ko kuma karatuttuka na Maulanmu Sheikh Mansur suna iya samun mu a shagonmu da ke W60 Dutsen ma by Mataz Road Tudun Wada Sinima Kaduna. ko kuma gidan shehu da ke kabala road daura da abu mujallid secondary school sabon garin tudun wada kaduna ko nambar waya kamar haka sifili takwas sifili uku biyu takwas takwas biyu ɗaya tara takwas ko kuma sifili bakwai sifili takwas takwas uku uku shida shida ɗaya uku a yi sauraro lafiya.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح ما خلق القاتل المسروق ناصر الصدق والهادي الى صراط المستقيم وعلى اله اللهم اجعل اسمعنا وغفرنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا يا رب زاد الاستاذ كلنا بسعي الخير وانصرنا المولى بحقوقنا وعلينا خذلنا ذريتنا فاسقين وجازيا من كل من قد عصينا
Allah barka da mai sauraro Allah ya sake dawowa da mu a wannan mazauni mai albarka ya zawiya maulan musu salamuddin radiyallahu ta'ala anhu domin sauraron fassara diwani daga bakin malamin malam shehu mansur yau lahadi sha takwas ga watan goma miladiya dubu biyu da tara wanda ya daidai da ashirin da tara ga watan shawwal hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin Allah shi ba da ikon sauraro lafiya amin akramakumullahu bismillah يا ربنا بصيد المختار ونوره وقيده المدرار فعلنا العلوم والنار وعلينا المرام والنار يا ربنا بعبد العباس وسره ونوره النبراس وابقى قلوبنا بخير جما الله وعدنا بنور الأمة يا ربنا بسيد
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحج بالحج والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تبارك وتعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اهدري لنا بهذا المهدر الفاده بنظرة تاتي لنا بالزهر الحمد لله dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda ke shi kadai bai haifa ba ba a haife shi ba kuma ne da abokin tarayya wanda kowa da komai daga halararsa yake da bukatar komai da komai a kowane hali a kowane yanayi a kowane lokaci amma shi bai da bukatar komai da komai daga wurin kowa kowane ne kuma ko dan wane ne a kowane hali a kowane yanayi a kowane lokaci tabaraka wa ta'ala zul jalali wal ikram a على راتب علماء الشيخ صلاح الدين حفظه الله ووقعه suna miƙa gaisuwa daban gajiya da halarar dukkan masoya da ke taruwa a wannan halara ba don komai ba sai don soyayya ta Allah da annabin Allah da waliyin Allah da bawan Allah. Duk wanda ya zo wannan wuri kwana abu ne kawo shi sai dai soyayya kuro. Saboda ka baki daya ina miƙa gaisuwa gare ku sai zuwa irin ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
أليس صلاة الله ثم سلامه صلاة تؤدينا إلى الذكر والهدي جعلتك يا خير الأنام كثيرا قل أسامتك لك مديرا بكفيك إلى الخير قدرا وقدرهم عليه صلاة الله ثم سلامه ذكرت رسول الله إلى من قضى ذكرت نادي الأنبياء الذي ذكرت العدل من توجع إلا نادي على الأمر ذاب ما قدير العبد إلا محمد وما ذلك صلاة الله ثم سلامه بهذا بعد الله المستعد ذلك صلاة الله ثم سلامه
بسم الله الرحمن الرحيم حرف الزال
في حرف الزاج ذكرت رسول الله
na tuna da ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallam ba dan na manta da shi ba zakartu sala'an nuna fi salal hasan na tuna ta na ambace ka alhali ban taɓa manta ka ba ko da kitta ido
ka
sarkin Allah manan kaza manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam shine wanda ya tsamo wadi zuciyata عن الهوى daga barin san zuciya وأمرها lamarina na failan nan da manzon da suna suna kwanta ta a hannuna نفذ ya zartar da ita abu fitar mu da hancin makiyana suna ji suna gani dole na zama tare da bai da duniya ta biyu alhali ba haka suka zo ba sun shirya makirci sun je raf sun kai karya sun je aina mali sun kai karya sun je misra sun kai karya sun kai karya a murtaniya sun kai karya a kasashen duniya amma Allah tabaraka wa ta'ala ya tsare ta su manzo Allah da ta kohon kaila ke tsare shi gaban duk wani gausi a duniya suna ji suna ganin haka suka ji wasu ma sun yadda din kamar sun yadda amma ma sun ci suke jiya za a zauna su dinga haɗa kulungojo su zo a gaisa da shi a hannun sun sa wani kaji ko wani makin haka suka dinga yi amma shi wa rajin lalace ma san hana yi
ذكرت نبي الأنبياء to ko kai na tuna da annabin annabawa الذي wannan da yake به da albarkacinsa ne يقود قديم kadimin hadini ya ko yake rabauta منه daga halan manzo Allah يدرك ما أخذ wannan hadini ne ke da san marka ko wani abun nema shine ma'akaza wato abun nema daga annabi ne sallallahu alaihi wasallama nake samun duk wani abun nema
ذكرت الذي na tuna da wannan da yake لم أنسه ban taɓa manta da shi ba ta ce kamar da aka faɗi dama ko ya ce dama ban taɓa manta da manzo Allah ba saboda haka tana shi da dai ba wai dan na manta da shi ba ba ma san ana tare to na tuna shi ne tunani irin na soyayya ba tunani irin na mantuwa ba الدهر hawan zamani tun da nake ban taɓa manta da Allah ba kamar yadda shi ma bai taɓa manta da ni ba إذ لنا به حالة in domin kuwa lana bihi halatin a tsanina da annabi Muhammadu akwai wani irin hali مع الحج حالات الأمير كحالة مع المسلم tsakanin Allah da annabi akwai wani irin hali ke irin wannan halin da ke tsakanin Allah da annabi to ni kuma tsakanina da annabi akwai wani hali irin wannan yana ce hali ba al-mustafa la aqalin jiku halin da ke tsakanina da al-mustafa zabin Allah hankali da jijiyar su ni ko hankali ne ba to sai ni ko dai ya kaburta ko kuma ya kafa kayi ko shi zama kayi ko kuma ni su kayi ne da ɗan biyu ne hali ma almustaba la akalin jirgi halin da ke tsakanina da almustaba hankali da tunani da zai iya rasa shi sai dai imani ce ko ta ake faɗi ko da yake mu sani abin da ya shafi ɗariƙa abin da ya shafi faila imani ne ba hankali ne in ba ka da imani ka zama ɗan kallon kawai in dai hankali za ka sa har abada ba za ka yi ba saboda ka shine ke yake ko halin da ke tsakanin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hankali ba ya iya fahimta shi da mai rufe لم تعد للذكر منفذا to halin da ke tsakanin da shi lam tu'ti man tulali hakki wato halara lam tu'ti ba ta bada man tuza izini ba da zikri in tuza an raba ta izini in fita abin da ke tsakanina da Allah ba haramun ne haramun ne in zo in tara mutane in ce musu tsakanina da Allah kaza kaza kaza haramun ne an hana ko da ba zai yi ba inda ma an izinin ta wazi iya fahimta fahimta tsakanin shehu da Allah wazi iya gane annabi ya zo zai bayanin abin da ke tsakaninka da Allah wazi iya gane ko kuma shehu ya zo zai bayanin abin da ke tsakaninka da Allah Muhammadu wazi iya gane wato da hankalin da zai gani in an tara hankalin halitta duka da na malamai da na jahilai da na mafiya da na mafiya da na waliyai da na siddiƙai da na siddiƙai da na jami'ai da na ashabi da na agawadu baki ɗaya wallahi in aka ɗauko zance ɗaya daga cikin zantuttukan da ke tsakanin shehu da annabi aka ɗora hankalin halitta duka ta yanar ba inda zai
فما خاطبك ko su kai ba ni da wani hadiri na sani ko hadiri sultani ko hadiri na rafi ko tsere ba ma hawadin su hawadin arba'a hadirin rabbani ne hadirin malaki ne hadirin nasani ne hadirin sultani ne wannan shi ne ilimin shari'a ilimin tarbiyya da yawa za ka gane ta ai shehin tarbiyya sai ya zama kaza shehin tarbiyya duk abin da ka zama ta shehin tarbiyya ana nema ko kuma ba a kaddara ta mutum shi ya zama kaza shi ya zama kaza duk wannan labari ne dukkan abin da ake neman shehin da zai ja bayan zuwa ga Allah ya san hawadin al'arba'a ya san yaya tunani ke zuwa daga ina yake zuwa kuma wanne ne hadiri rabbani wanne ne hadiri malaki wanne ne hadiri nasani wanne ne hadiri sultani wanda zai samu ne bai kai shi gaban Allah ce da shi har an ta rabbi ba maganar ka za ka ba ka ba
jikin su ranar ce ce ainihin duk wannan sawabirin ni ban ma san su ba kama sabirin min abdu illa muhammad ni duk da wani sawabirin na muhammad ke cewa tunani na duk da sunan su muhammad irin ko kake da wani sawabirin malaki ko sawabirin masani ko sawabirin shaitani ni sawabirin na ismuhu muhammad tunani na ma sunan sa annabi muhammad iko na da ike gani وما يرى ba ya ganin komai سواه ba ne Muhammadu ba. Duk inda ido na yake ba Annabi yake gani. Duk inda ido na yake ba Annabi yake gani. Amma ka ɗin ya ce illa Muhammadu wa ma tsira na isuwa ba.
ولا قضاء Dan ban da kanka a ido. Yasa kai ma abin da yana ta ga Annabi kanka ce ta cika idan. Hijabi ne yana yawa. Ko ka ni ban da kanka a ido shi ba nake gani kar da na duba abu sai in ga Annabi Muhammadu ke. يجب على كل حال لا أرى غير أحمد يأبى كل حال بانا غني إلا من محمد محمد أحمد فهذا عليه صلاة الله يقول صلاة الله تبت جريه ثم سلامه أنا أمين فيها بها بعد ذلك ومن صلاتي إذا واتو عدلت من روحي قام ويبادي من أبواب ورائكا المجرين البركة ومن صلاتي جميل تو أين أدلتي na tasbihi da takbiri da tahlili da dukkan abin da ka sani wato na cikin da rayuka su jin daɗi to albarka wannan salati su daɗi ga rayukan imajirai للمصطفى bil mustafa da al mustafa sallallahu alaihi wasallam عليه صلاة الله salatin Allah ya tabbata gare shi ثم سلامه sannan amincin sa بها da albarka wannan salati على هذه ala hadi annabi Muhammad mai shiro ta halitta يقرب da kusanto إلى العبد zuwa ga wannan bawa Ibrahimu انتهاء yana mai tsamo almajiransa daga barin halaka
وطاعة ƙarfin Allah ne Muhammadu mai suna ƙaha حبيب الله masoyin Allah وها خليله kuma shi ne salilin Allah ba daɗin Allah وهذا كتب shi ko wannan hadiri ne in baka san shi ba inda sabila zannihi sabili dalla ala tala'ihi sabili ناجحا ma ba yana mai yabo متلذذا kuma yana jin daɗi ya bai ko da shi ba ta jin daɗi yana jin daɗi a bai ko da in yi ya bai ranka zai fashi shi daɗin abin da yake ji nika lafiya yana jin daɗin abin da yake ra'a in yi da annabi ne ya ba annabi sai kuka shi kaɗai suna jin daɗin abin أتى المصطفى ya kusa ta almustafa zaɓin Allah يوما dole da rana ɗaya يجود ya yi baiwa بوصفه da faduwa da shi ويؤتي مرادي wani yi muradi ibani bukatar kacona muradi na لا تدين ya ce da ni ya hadini na لتحفظ karɓi wannan sarki ya sa a kaza karɓi sarki amma fa muradin fa ba a duniya yake ba ba kuma a lahira muradin ba hali ba ne ko makami ko martaba ko kuɗi ko sana'a ko duka waɗannan an same su tuntuni a muradin zafin annabi ne da yawa wanda kowa ya sami abin da ya sami wani ya samu makari wani ya samu ilimi wani ya samu ma'arifa wani ya samu haske wani ya samu sirri wani ya samu baka'iku wani ya samu raka'iku wani ya samu mana'is wani ya samu mawahi wani ya samu bahzati wani ya samu rahmat wani ya samu kurbati amma shehu radiyallahu anhu ya samu abin muhammad duk da daga cikin annaban ake ɗaukowa ba ku to shi ya samu ba ku ba
عليه صلاة الله salatin Allah ya tabbata gare shi ثم سلامه sannan amincin sa تغير تسليم الحبيب ina maimaita gas wato wato gaisuwa ga masoyi تلذذا saboda jin daɗi ba don ni ba da eh da'iman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana tare da shi shi kuma ko da'iman ya kalla Allah zai ce sallu eh sallu ya rasulullah ina gaisuwa ga rasulullah ba wai dan an yi nesa ba a'a soyayya ce ta kai inda ta kai يجوز وأكرر تسليم الحديد تلوّا إلى مولي تجوز وجمسي ما بين إلى كل بعد بعد من ينفعل
عليه صلاة الله salatin Allah ya tabbata ga manzo Allah ثم سلامه sannan amincinsa على آله tare da halayensa وأصحابه da sahabbansa والنور matuƙar annuri hasken Allah annabi Muhammad أنقذ ya tsamo halitta daga barin halaka daga barin duhu daga barin shirka da kafir ya kawo cikin hasken musulunci da imani da ihsani جعلتك يا بين الأنام سفيرا وكل زمان فلا تمضي بكفيك يدرك يجمل لها كفرا وغيرك من جعلها وأنت عبيد الله والملك والقهار
فهمني مولى تكتبي بديهي هدى رب يمشي أيها يعتني بالسماء الغالي مغلوب فحب رسول الله ثم وراته أراه للمعد معادي لكنتم ذات الموت فرمادي يهود وادي وسيدي وأديرا وتلقيت وسط المغرب للمنى أمر الله منازيرا وأقسم لذل الغرائم إنه لذاكرا حرف الراي
ya ce harfin rai muna maraba muna miƙa gaisuwa ga halarwa ta sai biyu alhisi a ta zaunawa kawo ya halarce mu a cikin wannan mazauni mai albarka jikan shi ibrahim kuma jikan sai biyu alhisi muna gaishe shi muna gaida dukkan abokan tafiyar sa baki da mu ma dukkan muna cikin abokan tafiyar
جعلتك ya suka ce ya ce na sanya ka يا خير الأنام ya biyayyan talikai سفيرا kai ne ambasadan kasar rububiyya a cikin gwamnatin rububiyya ni na sanya ka ka zama haka Eh, kai ne ambasadan kasar rububiyya a cikin gwamnatin rububiyya
وكل زمان wa kullu zamani ko kuma in wani ya takure kai ce zai ma tambaya ne ka ce ja'altuka na sanya ka tafira mai gyara tsakanina da Allahu kai ce gyara kai ne ambassador tsakanina da Allah kai ce gyara tsakanina da Allah da'iman kai ce kai gaisuwa ta gaban Allah Mm, ka ce mun Allah ya ce ni kuma ka je ka ce na ce kai ce tsakaninmu da Allah وكل زمان sai ce wa kulla zamanin a kowane zamani قد أراك hakika ina ganinka مجيرا kai ne mafakar halitta ربو الكلك ribar halitta طورا baki daya وكسره da kuma asarar halitta بكفيك suna cikin tafukanka وغيرك waninka ya rasulullahi لم يلف لديه نكيرا ko da fatan nan ledan nan ta cikin dabino wadda kwallon dabino ke cikin ta ba a samu a wurin shi. ba wai dabinon ba ba kwallon ba wannan farar fatan ma waninka bai ce ba da shi ba shine bal ya dawo mabsuda kani kai sai ta shine ma'anan wannan shine ma'anan wannan duka faika rubu wa khalqi irra wa kufru wa ghayruka lam yulhu ladayna jira dan ne bal ya dawo mabsuda kani kai sai ta sai daka ribar halitta da asarar halitta suna cikin hannun Annabi Muhammad in ka zo maka ta dama ka haɗu da riba in ka zo maka ta hagu ka haɗu da asara in ka zo masa da soyayya ka ka haɗu da riba in ka zo masa da kiyayya ka haɗu da asara in ka zo masa da taslimi ka haɗu da riba in ka zo masa da inkari ka haɗu da asara to shi ne magana wa anta kai din nan ya rasulullahi habibullahi kai ne masoyin Allah wal mulku mulku mulkin ka mulkin Allah ne araka ni ina ganin ka aminan lil ilahi kai ne wato amini ga ubangiji ira kuma kai ne waziri kai ne aminin Allah kuma kai ne wazirin Allah tabaraka wa ta'ala ya rasulullah duk abin da ake nema ta wurinka ake samu duk wanda ya kai shirkobar ka ya rasa ni kuma duk abin da ake nema a wurinka ta wuri na ake samu wanda ya kai shirkoba ta ya rasa
fabarham
maulan mu shehu ce fa barhamu ka ga barhamu hadha al abdu wannan halilul ibnul azimul azimul kabirul akbarul makazuni bil hikmi la yuzun ya fake ne da kwarjallan annabi Muhammadu da bargon nan na annabi Muhammadu ya ayyuhal muzammil to in baka san ma'ana ba ka kalle ni kurum kaga ya ayyuhal mutaffir shine ma'anar ilmi da ilmi eh wanda bai gane ba to wanda ya san wannan to shi kenan ya huta daga neman tafsir tafsirin wannan bai ya je ya karanta ya ayyuhal muzammil ya karanta ya ayyuhal mutaffir ya gane gini hikmi da ilmi
falam yaku bai taba kasancewa yakshani mai tsoron wani sarki min siwaka in dai ba kai ka naɗa shi ba duk sarkin da ya naɗa kanshi ko sarki ne na ilimi ko sarki ne na kuɗi ko sarki ne na na koma menene dai shi wace ni ban taɓa tsoron wani sarki ba in dai ba daga wurinka ba in ba kai ba ba na tsoron wani sarki kuma duk sarkin da baya tsoron ka baya son ka nima ba na tsoron shi
yazidu amani shi wace aminci na yana ta ƙaruwa muz akaftu bi babihi mus tun lokacin da aka fi na dukuba bibadihi a bakin halaran lahudu sun san da na dukuba a bakin halaran la ilaha illallah to yanzu da amani aminci da ke ta karuwa kullum kullum kuma baya baya ci gaba yake in ka ga mutum ya ce almajiri na ne ya shiga cikin bala'i bala'in da ya taba imaninsa ko ya taba wani abu na imani din to ya fita daga cikina ne ne in ana cikina bala'i baya taba imani sai zai taba jiki kawai
ru'uda aduwi yace ba na tsoro domin ko na yi ukuhi a bakin halaran la ilaha illallah to saboda haka ru'uda addu'i wato tsawar wakin makiya ce kafiri ce fasiki ce ina halatta haramun ce ina kaza ina kaza ina kaza ina kaza yace irin wannan tsawar wakin iz arahu asira is ni ina gani is domin a rahu ina ganin irin wannan tsawa hasira da isiya ce rarrauna ce don ba ta shiga kunne na ba na jin abin da ake duk abin da za ka faɗa sai dai kai ka ji matar ka ta ji kayan ka ji amma ni da mabiya na ba sa jin irin wannan maganganu dan ne a kafin bagi na yi zaman dirshan na riki kalbi ina itikafi a cikin masallacin la ilaha illallah
fa hal yakiyan yunun sai sai kai bari in baka misali yuhu wai kaskon rana garjin rana wahal yakshiyan wai sun zai ji tsoro lada kabid sama yayin da ya fito ainihin zaman mulki a tsakiyar sama mubahan haushi limaglul kilabi da ɗaurarrun karnuka sarira kuma karnukan ma makahi rana ta fito ta tsaya a tsakiyar sama a kawo wasu karnuka an sa musu sarka an tattaure su kuma karnukan makafi ne su dinga haushi washin wannan rana za ta ji tsoro to ni kuma na ce shi da ma a kwance su a buɗe idanuwan nasu ma me za su ai ma sa su sarkan ma haka ma wani hanyoyin to bakin su ne su dinga hayanin da fatan wani sarkan ba ma in mu taskala ba eh ai ba don ba ma gani ba to a buɗe idan ma kuma a kwanta sarƙoƙin mu gaya za su saboda haka shi ne shehu shehu ma'ana wannan shehu shi ne kamar rana ɗin maƙiyansa su ne kamar karnukan makafi kuma cikin sarƙoƙi amma suna ta haushi suna ta haushi a gidan rediyo suna haushi a gidan tv suna tara majali suna riƙe lafiyarsa suna ta ihu suna haushi ranar ba ta san ana yi ba
fa hubbu rasulillahi sai ce ta ga soyayyar ma'aikin Allah kullum ya ce ganima ce wa rahatun kuma hutu ne wa hisnun kuma daba'i ne san annabi Muhammadu katanga ne arabu lil muhibbi haramu ina ganin wannan soyayya lil muhibbi ga masoyi masira ita ce kawai matsira ta makoma duk abin da za ka rike in ba san annabi ba ne to wata rana za ka faɗi domin mashirai da makiya kala kala ne makiya da kake ganin iri iri ne wani makiyin fari ne wani makiyin ja ne wani makiyin kore ne wani makiyin fari ne kar kuma makaman da ke amfani da su farare ne su ma makaman sai da ka in yi harbi ba abin da zai tare ba kamar masu bakaken makamai ba ne to ba abin da zai tare maka illa garkuwa ta Muhammadu Rasulullah
sakittu so ce na rike bidadal mustafa kaunar al-Mustafa zabin Allah wa madihahu kuma na rike yaban shi ne wannan diwanin da muke gani jawadi shine ingarman doki na wa saifi kuma shine takobi na wal qana shine kasautawata wa kathira kuma shine garkuwata annai Muhammadu shine dokin da nake hawa annai Muhammadu shine takobin da nake kai sara annai Muhammadu shine mashi na da nake harbi annai Muhammadu shine garkuwata ka san ko ba wanda yake kawo duka ko da takobin da kike yin hindu shi ga yawo na wuce in na sa annai Muhammadu na tare takobin za ta dafu amma ni fa in na za ki tiya dan da annai Muhammadu nake harbi kama da kai kace na tuba in ka kuskura ka sa makami zan fasa makamin kuma in fasa ka so da ka in ka gana ni ke zan yi harbi sai na tuba shehu kurum ka ce ka tuba so da ka dokin da nake hawa shine takobin da nake amfani da shi shine mashin da nake harbi da shi shine garkuwar da nake ke kare duka ma annabi Muhammadu
wa zal jaishu sai su kai wadal kai shi annabi Muhammad shine komandan yaƙi shi ke cewa ai harbi shi ke cewa a dakata shi ke cewa a kurkura shi ke cewa a miƙe shi ke cewa a yi duk abin da za a yi shine komandan yaƙi wa zadu sannan annabi Muhammad shine guzurin mu
al muballighu lil muna mai isar da mu almunahalar hawutu dan nan nake zan zuwa muna salatan tu'arrifuna biya iyahu iyahu nan za mu je wannan hakuri din na ƙarshe to nan muke son zuwa to ba abin da zai iya kai ka wannan wurin sai annabi Muhammad ba abin da ka rike zai ƙare amma annabi Muhammad ba zai ƙare ba har ka je wurin
wa za ima nasira madalla da mai taimako irin annabi Muhammad
fa huwa katimun annabi shine cikamakin annabawa lil rusuli ga manzanni shine cikamakin ga manzanni wa huwa imamuhum kuma shine limamin su fa awwal tilka rusuli ka ga farkon waɗannan manzanni da na gaya maka ya akira shi ne ya zo a ƙarshe amma kuma da aka tashi bayani a ƙurani sai aka ce wa min kaumin nuhin ne kuma ya zama ƙarshe shi ya zo ƙarshe amma da za a fara bayani sai aka ce ai wa min kaumin nuhin eh daga shi shi ne farko ai shi ne ma'anar alfafi da ma'a gulika wal khati da ma'a sabab shi ne farko shi ne ƙarshe fadiddun bididdun hayyaran kalba wallon ba
وباطنهما كان ذلك غير مجابات فعليت لما كنت مدعو وكنت جئت بعاشقها جيرا فأتيت نهلا وألتويت أدعو وسلام
ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine fadilin annabawa da manzanni حقا wallahi tallahi وذلك ظاهر yace wa zalika wannan bayani da nake fa zahirin a bayyane yake sai ne kwanza ido shine baya gani amma duk mai gani da ido duk wanda idan sa babu kwanza ya san annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine badilin manzanni baki daya kuma shine zahirin su فجاء بشيرا manzo Allah ya zo duniya yana mai albishir da aljanna نذيرا kuma yana mai gargadi da gidan wuta للجمهور ga dukkan halitta Allah alfanu da mutane فآليت so ce na yi rantsuwa na ce billahi allazi la ilaha illa huwa لا أنفق ba zan kushe ba عن سجمره ina saƙa rigar yabo ga Allah Muhammad وكنت in baka sani ba ni ne na kasance نعم لشرب العاشقين مديرا ni ne mujira ni ne principal li shirbil ashqina ga makarantar shayar da masu kaunar Allah da Allah Muhammad eh, ni ne shugaba mujira ni ko tsayawa in shayar da duk wani ashiki da kake yi dole ne na iya wai an ana ba mu wata ga wai wata rana ana wazifa shi ke nan shi warjilla ana zaune ana wazifa ana wazifa wani shauki ya ɗibe shi ko fara ta zama yana ihu wani yana kusa da shi ba sai ya fito mai duku ba ita kai ina za ka je bayan da shi ka ga mahaukaci ko ina za ka gashi nan a gaban ka kana wani ihu to ka ta ka tafi ina kuma to haka yi sai da haka in aka ce gashi yau shi kenan ba kuma sauran tafiya kuma an zo inda ake so shine muna shine murad shine gurin ulama'u shine kuma bukatar masana Allah duk wani mai karatu shehu yake nema sai dai mai gane ba. ha kuma duk wani mai zikiri shi ma shehu yake nema sai dai baka gane ba dukkan su
فأسقيتهم sai ce na shayar da ashikai نهلا sha na farko وعلا da kuma sha na biyu na shayar da su a cikin halara Muhammad Ahmadiyya sannan na shayar da su cikin halara Muhammadiyya duka ba sa gane ni ba sa gane ni sun su dauka wani ne daban بداده guda da hu na kaunar Allah
وفلها مدام الغافلين sai ce kai kada baka ji muna maganar shaye shaye ka dauka mu da gune mu mashaya giya yace kai wa fala mu damar gahida ka rabu da ainihin nan nagen nan ta gafalallu mana ka rabu da maganar burkutu ko maganar gwalda ko maganar sa ko wane ne ba wannan nake magana ba malam حقيرا wulakantaccen giya سكارى almajirai na sun yi maye بلا إثم amma babu zunubi ba mayan وقول kuma babu wato gauru surutan banza فيالهم wato wannan gefe nake magana ba irin gefen an sha ake cewa ya yi manifa ya sha kafso ya yi ma- ba irin wannan ba ce wannan giya ce wadda duk wanda isha ya bugu kuma idan ya ga waɗanda ba na kasu ba shi ke na kasu ka taɓa ganin mutum ya sha giya ya bugu ya zo ya samu mutane ai, yana ta kai kuna sumana almajirai shehu ke bugaggu ne amma kuma masu natsar da masu hankali to shi ne ma ba irin jiya da in an sha ake surutan banza ba ne wannan giyar in an sha zikiri ake yi.
فيالهم sai ya ce kai makamin su ya girmama تفاوتهم lokacin su ya samu tsarki والملك mulkin da Allah ya ba su كان كبيرا ya kasance mai girma kwarai جالسين wato zaunannu ne su في مقعد صدق akan kujeru na gaskiya suna makamu wato maka'ada zirgin ne dan akwai aljanna akwai makamun araf akwai kuma maka'ada zirgin to almajirai na ba maganar aljanna ake ba su suna maka'ada zirgin ne
جليسهم to ce kai ka san abokin zaman ku kuwa ba fa ƴan mata ba ne fa ba maganar ƙoraman zuma da ƙoraman giya da ƙoraman madara da inabi da gafassun kaji ba maganar wannan bari muka ci abokin zaman su مليك جموع المالكين قديرا mamallakin dukkan sarakuna ne ƙarfin iko shine abokin zaman su a wurin shine Allahu dama ai ina ganin an duba Qur'ani ne yanzu ya ce a zuma ƙari sirkin haka shi yake ko su maƙa'adu sirkin jalisi ne to su mazaunansu maƙa'adu sirkin inda malikin muktadir ar-rahman yawa haka yake ar-rahman shi ne abokin zaman inda malikin muktadir ar-rahman to nan ne wurin zamansu saboda haka sai mutum ya zabu ya zaki ya zabi daya in mutum ce ya zabi ya zauna da ƴan mata ya zauna da kaza ya ci dabino ya ci ina ji ya ci shi kenan duka dai dama wani man ka makamar rabbi jannata ne a gani ko akwai jannatul ma'arif akwai jannatul zakari wani shi ba Allah yake so ya gani ba shi kurin da ya kai kan ya haɗu da su a yi tawaka ihun kakan shi ya ke ko zai raka dan idan mutum ya samu shuhudin zatin Allah so da to wani ƙara jin daɗin wani abu kuma rashin ganin Allah shi dan har kake sha'awa wani abu daban a ce yau ga wanda ya halitta duk wanda abin da kake sha'awa ga ta gaban shi kuma shi ba ko da yake to
يسيرون سيرا to yasiru da suna tafiya sairan wata irin tafiya في المجالس akan kujeru a zazzaune suke tafiya فعجبا yau ce kai da kake jin wannan labari kai mamaki ma a ce maka mutane ne suna tafiya amma a zaune لسير جلوس kai mamaki da sayar julusin da tafiyar zaunannu يجبرون سكورا waɗanda suke kama da manyan duwatsu a ƙasa a ce maka ga mutum a zaune yana zaune amma tafiya yake in ma mutum ce ta ba ai yanzu ya yi ga ga duk taron kana gani za a je a hau a tsaye tsaye kawai kana ziya wani zai ga an buɗe a ce wai an zo ko an zo ina an zo inda kake so kuma a tsaye ba a je ko ina ba to haka tafiyar take idan mutum ya bushe wa rajin da zai dora shi a lifta kawai ana zuwa za a ce an zo sai dai ka ganka gaban Allah kawai ko baka je ko ina ba kana zaune kana zaune saboda haka musallama shi kulliyar mu kawai mu ga abun mamaki وقد رأته hakika almajirai na rata sun yi kiwo في تلك a wancananka فوضى معارف dausayi na ma'arifin lahi كراهم za ka gan su سكوتا shiru والمقام amma makamin da Allah ya ba su يشيرا yana tona musu asiri bishiya yana nuna maka su su ba za su ce maka mu kaza mu kaza sun yi shiru kawai suna tabakkuli amma da idan ka ya fada kan su makamin su zai ce wannan wani ne makamin ne yake faɗin su ba su ke faɗin kansu ba. makamin su ne zai gaya maka su kaza ne kawai wani makamin mushira makamin su shi ke ishara kan inda suke كلام قديم kalamun zancen Allah kadimin da nake لا يمل سماعه wanda ba a kosa da saurarensa in ana ji ba a kosa zancen Allah in Allah yana magana da kai in za ka tsaya ka ji maganar Allah shekara dubu kana tsaye ba za ka gaji ba ko ba za ka ji yunwa ba ba za ka ji bacci ba za ka ji kishi ba ba za ka ji wani damuwa ba in Allah yana magana da kai shewa to kalamun qadimun la yamallu samawu zancen nan na Allah da daddan nan wanda ba a kosa da saurarensa يكون خمورا shi ke zamewa almajirai na giya على الجمع القديم abu taron nan da ɗaɗe almajirai na tun ran da Allah ya ce alastu da rabbukum har yau suna shi'urin wannan kalmar a zuciyarsu ba su manta ba kuma suna jin wannan maganar har yau zuwa tsaye a cikin zuciyarsu alastu da rabbukum duk almajirin shehu ai ma'anin tarbiyya ke da wanda bai san azkaru ba zai ɗauka sai an tara ilimi kaza sai an yi kaza ma'anin tarbiyya ka je ka ce fala shi ne a gaban shehu ka ce fala alastu rabbukum bane shi ne kawai to an dauka tarbiya wani abu ne daban shi za ka je in ka dauka zuwa ta da jijiyar wuya kin dauka tarbiya wani abu ne ma'anar tarbiya amsa wa Allah duba ne ka ce bane shi ke nan kawai ta yi su shi ne ma'ana
خدمك هذا ko shahadin ka wannan حقه ka shahidi shi كل برهة wato kowane zamani وآيته قبورا sannan karaya matattu da shi duk wanda shedan ya kashe shi nafsu ta kashe shi san zuciya ya kashe shi karaya shi kashe Ibrahim duk wanda ya kashe Ibrahim ko da ya mutu zai rayu amma wanda da ya kashe ba matacce ne ko waye shi kuma ko bai kashe shi ke ganin kansa rayi amma gawa ce ƙwarai kuwa ba suna faɗi ba suna waƙa suna cewa الجاهلون فموتى قبل موتهم والعالمون وإن ماتوا فأحياؤه wai jahilai matattu ne ko da rayu ne kuma malamai rayu ne ko da su mutu to akwai malamin da ya kai wanda ilimin sa Allah ibn ai abin da ka sani shine sharafin ka a kai ka iya raba gado ka ka san ka'idodi na zakka ka iya ka san ƙarfi ko ka san alola ka san kaza ka san kaza ka san kaza ka alfikirin ka da ka mutu shi kenan ya tsare sai abin da kai shi dai mala'ika ba zai tambaye ka ba farlan alola guda nawa a tun a duniya an gama da wani sai da ka da ka iya farlan alola ka yi aiki da su ka yi tsarkin da kyau ka yi alolar da kyau ka bauta Allah da kyau ka san ma'anar waƙi ne salata ko kun kumburawa ta dinga yi kawai ka haɗu da ahalin layi sun nuna maka yadda ake tsaye da sallah kowa ba za ta gane ba fa amfanin shi ya fara sai ka mutu wallahi a duniya duk wannan bayani da ake duk za ka fahimta sai ran da ka mutu za ka gane me amfanin sa me ma'anar zuwan sa ma to zai rayu da har kai kokari ka fahimci abin da ya zo da shi ka gane ko ka fahimta dan ka zauna lafiya tular zamani tulan zamani matakar zamani kadimuka halin nan naka mallaku mallakul muluka ka mallaka man sarakunan duniya da musulmansu da kafiransu duk inda wani sarki ke ko wani shugaban kasa ko wani gwamna ko wani ciyaman ko wani kai ko kansila ne sai ya hada da ni mutum sa zai daidai wa amraha da lamarin su kadimuka wannan hadimin naka ya rasulullahi madyumul muluki ya zama abin hidimtawa sarakunan amira ya zama sarkin su in sun tara fadawa suna hidimtar da su ni kuma in na zo su dawo ƙasa su min hidima kamar yadda sarkin Kano ya yi sai ga sarkin Kano yana dafa shi a kaya za a alula yana zuba ruwa yana ɗauko abinci daga gida yana kawowa
muda'an in zama muta'an abin biyu aminan in zama amintacce fil awalin a cikin duniyar Allah baki da fil awalin alwasiyyatu ma'anawiyyah kulliha baki ɗayanta fa yarshiduhum in shiryar da su nahwa al-ilahi basira nahwa al-ilahi zuwa ga ubangiji basira kuma cike da basira ta sa akwai mutumin da jagora ne amma shi ma bai san inda zai je ba eh ana bin shi na Allah ya sa mu dace ta ji ta ki ba sai dai ki ba laifin da bane laifin ma zai shi ne kada mun mu tsira Allah ya ma dace haka sai Ibrahim shi ne at-tawfiq ba magana Allah a shi ne at-tawfiq shi ne dacewa kurum shi ne dacewa sai da aka ba maganan Allah ya zai ka za ka za ka ga wannan samu kama ne ba samu kama sai da aka ce ku fasira ina cike da fasira nake kan mutane na hawan ilahi zuwa ga ubangiji kuma shi yake in kawo su ba ni yasa kai na ba izini na samu dan da yawa akwai masu kan mutane zuwa ga Allah ba izini su suka naɗa kansu su shi shi yau da izinin Allah yake kan bayan zuwa ga Allah رجائي burina وظني da zatona إلى حبيبي cikin masoyina وحبه da kuma masoyin da shehu tijani ke fil hadisi a cikin annabi muhammadu wa hibbihi da masoyin da shehu tijani كبير kai burina da zatona a cikin su kabirin babba ne قل أبقاه amma na tabbata kula kahu zan karɓi wannan raja'i ta zanni ne da burina da zatona da ke wurin annabi muhammadu da ke wurin shehu tijani zan karɓe shi كبيرة كبيرة gudun da gido
بجاه أبي ملجان dan alfarmar mai girman kadari أحمد eh kabira kabira tafka tafka eh tsatin tsatin to haka yake a kalmar da kalmar bara kabira kabira eh zan karɓe su manyan manya shi ne amma in ka ce cikin cikin ko cikin da wasu zan wani kafin abu yawwa بجاه أبي ملجان sai sai kalmar alfarmar azimin jayi mai girman alfarma أحمد mafi godiyar halitta sayyidi shugabana wa man hajaru da wanda suka yi hijira suka bar duniya suka bar lahira dan Allah suka tafi wurin Allah aw man ra'ahu wato man hajaru da wanda suka yi hijira daga Makka aw man ra'ahu ko kuma wanda suka gan shi a Madina nasira suka taimake shi alayhi salatu salatin Allah ya tabbata gare shi iz yukabbu kitamaha in lokacin da yusuf kitamu ake kalle murhun salatu
kafuru to ta tafi kamshi liman qad kana sadaki hancin duk wanda ya kasance minka ashira wato makusanci gare ka duk wanda yake tare da kai ko mala'ika ne ko sahabi ne ko tabi'i ne ko wali ne in dai yana kusa da kai ya rasulullahi da an balle murfin kalati na ku ci kamshi ya ji kamshi ya ce yaya ka ce hadiyi na ne ya aiko da hadiya
fassarar wannan aya wa ma min dabbatin fil ardi illa Allah rizquha illa ala Allah rizquha yana cewa malam da Allah ya mishi da ya yaji wani malami ya ce duk mutum dabba ne yana son malam ya mishi bayani akan wannan sannan wannan bawan Allah ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu muna roƙon malam ah, ya yi mana tasbihi daga daga bakin Sheikh Ibrahim ibn mansur sannan tambaya na uku mai tambaya na uku yana cewa wai shi muridi ya ga muridi idan ya gaisa da shehun da shehunsa da ya so la'adadi ba muna son malam ya mana bayani menene hukuncin arifin da yake zuwa yana dinga maganganu a cikin eh, da'irar ba ta da'irar da ba arifai ba muna son malam mai bayani a kan wannan
maganar in mutum dabba ne gaskiya ne sai wanda ya ba mai muhammadu shi kare ne zai zama kowa dabba ne da rai ba ka sa abu gani ba a gani duk mutumin da za a ga da imani da wani al'amari na Allah ba za ka ga rayuwar ta zama ta dabbobi shi zai rage ganin kansa mutum amma dabba ne ayyukan su za ga irin na dabbobi ne baki da saboda haka sallama wa annabi sallallahu alaihi wasallam kai da kafa shi ke sa mutum ya zama mutum sosai cikakken mutum in ba ka lura ba asalin mutum dama ai cikakke ne daga ba idan ya zo in bai yi umarnin Allah ba to sai ya zama dabba ko sai ya zama dabba saboda haka abin da Allah ke nufi sai halittar da baki ɗaya arzikin su da abincin su yana wurin sa wanda ya sallama mu sai karɓa abinci wanda bai sallama mu sai ya ta wahala a duniya shi ne kurin malam to muridin da ya gaisa da shehu idan shehu ne ya nemi ya gaisa da shi ya gaisa da shi domin ana samu wato madadi ta hanyoyi akwai shehun da duban ka kawai in yayi za ka samu madadi mai ƙarfi akwai shehun da a hannu ne zai baka akwai shehun kuma da abinci zai ma kai in ka ci shi kenan kai a ka ko da kana azumi ta ɗauri eh na san dai zan balu gobe amma dai na faɗa eh na faɗa ko da kana azumi ta ɗauri ba azumin ramadana ba in shehin ka yi maka sai ba ka san me yasa ka kai balo ka kwashi girki kawai ɗan uwa to saboda ka ta abinci ko ba haka ba kai a tara ba ka san abin da yasa sunan aka ce ka ce ka ta yi kudu ba abin ko ne ma su ji dalilin ku saura ka in yi miko maka hannu ma ka karɓa kai kar ka zo ka ce salamu alaikum ka ji zamu amma in shi ne ya miko maka ka hannu biyu ka karɓa ka riƙe kuma ka halar ko a zuciya ka cewa lalle ka zo gaban khalifa da shi dama abin da sa ake ban sa an saboda shi shi ko shi ana ban saboda annabi shi ko annabi ana ban saboda Allah ne menene hukuncin arihun da yake zama cikin mutane masana Allah bai ke magana shi wa radiyallahu ya ce ilamu anna kashful asrar rubut ne da bainal majudin ashaddu inda Allah al haram ku sani cewa yayi wato asraran ubangiji a tsakanin mutanen da ba masana Allah ba mahajubai ya fi shan giya ya fi da ya fi tata ya fi tata
ya fi tsanani daga haramu to amma zamani ya zo ba a san menene asrarar rububiyya ba ba a san menene asrarar kairi ba da Allah in ka zo ka ce za ka nuna hanyar zuwa ga Allah sai a ce ai kana tona sunan Allah saboda ba a san me sunan Allah ba wanda ba a tsaye shi akan hanyar Allah ba in kana faɗin hanyar Allah zai ɗauka a filin Allah kake faɗa shi za ka ce gani yanzu za ka ɗauko maganar shehu ka yi magana a kai ka ce ya fallasa sirri saboda waɗanda ba su ce an fallasa sirrin ba ahalin sirrin ba da sun san me ake ce sirri da sun san wannan ba shi ake magana kar a faɗa ba abin da ake ce kar a faɗa yana nan a cikin zuciyar mazaje hanyar Allah daban zatin Allah daban yin magana akan hanyar Allah ba shi ne ko na asirin Allah ina ka gane wannan wanda yake kuma zai zo ya zauna gaban wanda yake ba zai ya faɗi wancan to wani yawa kansa masu neman tasiri ga maulana shi salahu dini a zaune ga sai bi abinci a zaune ga shi kuma bai a zaune ga sai bi abinci a zaune ga shi ibrahim kuma a zaune saboda haka za mu miƙa shi wa radiyallahu anhu وليس على إبراهيم من يجوز كده وليس على الله بموسى الكلام هي إجمال العالم الوالد شو أبويك شو فرم بي أبويك أبيدي أن يجوز أبويك to za mu dinga shi ne mana tasbibi baki da dan Allah wata rana a shirya wani taro muhimmin taro ba hayaniya sai da dalika dalika ce kana zuwa ba ta in hayaniya ba in ka ga hayaniya an kauce dalika da Allah a shirya taro muhimmin taro kuma kai ma da ka kawo kukan kar a koye ka a kira taro da waɗanda ake tunanin suna irin wannan da waɗanda suke yaki a kan wannan a zauna a gaya masu faɗin wannan cewa sun fanna da sirri a faɗin sirrin da kuma a wurin ka ga abin mamaki amma ba in aka bar abu haka za ka ɗauka da gaske suke masu irin wannan za ka ɗauka da amma in an zauna za ka san ƙarya ne wallahi
wasu Allah ta ka da alkhairi kai ma ta yi gidigin gidigin a kuma bari mu gaya muku duk wanda bai ke balle yanzu ba gobe ma ba zai ke balle ba saboda haka kowa ya kokari ya ke balle yanzu yawa alhamdulillah Allah ya saka mana cewa alkhairi kuma wannan maganan sai ibrahim radiyallahu ta'ala akwai lokacin da bai karatuwa ne jirya kawai da wajen su dalilai ga wani lokaci yawanci ku ba a haife ku ba wani ba sai lokaci tarihi amma yau in ya zo gane yake tsayawa ko ya tsaya kotunu maluman najeriya su bibita maluman kano su bibita akwai lokacin da shehu ya zo yana gane cikin wannan shaban ana azumin yusuf sha'ban su shehu tijjani usman su shehu mai hula da sauran manya-manyan shahanar na kano sun je sun samu shehu a accra a ghana kuma sun tarar da shehu yana cin abinci lokacin da suka isa su kuma suna azumin yusuf sha'ban shehu ya ce musu bismillah ya muku ta yin abin suka ce shehu ya suka ce shehu muna azumin kasawai yusuf sha'ban shehu ya ce musu ku wanke hannunku zo ku ci abinci ku ci gaba da azumin ku kun samu ladan abinci saboda haka mu in muna magana da kanmu muna magana da babin mu ta ahalin shi Ibrahim wanda yake ba dan gida ba sai cikin wannan maganar mu saboda haka duk wanda yake ba dan gida ba dan Allah da Annabi ya ba mu waje yawa kawai kai yanzu ya dame mu ya dame mu da wahala da maganganu duk wanda yake ba dan gida ba ahalin gida ba in yayi kokari ya zo ya zama dan gida shi kenan in kuma yana da yake kan yawa ba mu damu ba mu damu da shi ba saboda haka Allah ya saka da alkhairi a masu neman tajirgidi a duk inda kuke ina muku tajirgidi da dukkan auradin da yake hannunku wanda yake lazimi da wanda yake ba lazimi ba wanda yake ya inganta daga maulan mutum su jami'i na kyautata muku izininku da izinin maulan musulun ibrahim da izinin shehun jan da izinin rasulullah sallallahu alaihi wasallam allah kuma ya kara mana wato karfin gwiwa Allah kuma ya ba mu ike iko mu rike abun gam gam gam gam kar mu sake har kuma a zo ana neman wani tajibu ko asira alhamdulillah Allah ya saka mu da bayan cewa alkhair Allah ya saka mu da bayan cewa alkhair Allah kuma ya kara maka lafiya Allah ya kara mana lafiya baki daya Allah ya kara mana lafiya zukatanmu ya zama lafiyoyin zukatu sai zuciya ya yi lafiya sannan jiki zai lafiya to Allah ya kare zukatanmu ya zama lafiyoyi Allah ya samu zaman lafiyayyu a barkace Ibrahim Allah ya kare tabarki Allah ya kare kusaci Allah ya kare soyayya Allah kuma ya kara mana madadi ko da yaushe har madadin mai yanke a barkan shi Ibrahim Allah ya biya dukkan bukatun mu na alkhairi Allah ya taimake mu baki daya Allah ya kiyaye mu kiyaye imanin mu Allah ya albarkace mu baki daya albarkan shi Ibrahim Allah ya albarkace mu Allah ya albarkace mu Allah ya albarkace mu albarkan sahibul faidati بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الفاتحة والصلاة والسلام بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما خلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم يا رب بالذات الصفات كلنا سائر الحالات استقف قلوبنا على الإيمان واستهدنا العمل بأحسنه وانظر إلينا وانصر أن الدين أد حقوقنا وأد دينا وهب لنا ذرية مباركة تكون بالله بلا مشاركة وجازي عني كل من قد أعطنا إليه من الجزاء في مصطفى في يوم المغفرة خير ومن قد قدي بالكوثر عليه صلى ربنا وسلم وقال بالخير لنا وعمنا وقال بالخير لنا وعمنا وقال بالخير لنا وعمنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله